نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم الشهر أود أن صبر برمضان الله صلى الله عليه وسلم يقول يا هذا دليل حدود أربعين لتقص وأن إلاتي دا ashirin da biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin arrahiqul maktum wannan shi ne karatunmu na arba'in da hudu to muna ci gaba da kawo tattaunawar da ta faru tsakanin sarki na jashi da shi da sahabbai waɗanda suka yi gudun hijira zuwa ƙasar shi. Ƙali Jafar bin Abi Talib bari mu ƙara maimaitawa. Sai Jafar ɗan Abi Talib wa huwa al-mutakallim wa kana huwa al-mutakallim anil muslimin ya kasance shine wanda yake magana da sunan musulmi. Yace ayyuhal malik ya kai wannan sarki mai girma Allah ya baka nasara. kunna kauman mun kasance wasu mutane ne ala jahiliya ma'abuta jahiliya ba mu da ilimi ba mu san komi ba yurgabu ne wawaye ne na abudul asnama muna bautar gumaka wa na kulul maitata kuma muna cin mushi idan nan ba ta mutu sanya abin mu muke ba mai yadda wa na tilfawahisha kuma muna aikata alfasha abubuwan da Allah yana mu aikatawa tsakaninmu da mata muna aikatawa wa naqta'ul arham kuma muna yanke zumunci wa nusi'ul jiwar kuma muna mummunan makwabtaka wa yakulu minna alqawiyyu ad-da'ifa mai karfi daga cikin mu yana yin karhi ga wanda yake mara karhi yana can gema mai rauni hakin shi wa kunna kadhalika yace sai muka zamanto kamar haka muke anan ne muka tsaya ko hatta zata Allah ilaina rasulan har sai da Allah subhanahu wataala ya aiko mana manzo mai girma minna daga cikin mu yake manzon nan dan uwanmu ne minna daga cikin meki wallazi ba su bil ummiyina rasulan minhu ka daga cikin meki dan uwanmu ne na arifu na sabahu mun san danganan shi mun san asalin shi wasu duka kuma mun san gaskiya shi mun san mutum ne mai gaskiya wa amanatahu kuma mun san amanar shi wa asasahu kuma mun san kamun kanshi waɗannan abubuwa waɗanda su ne aka fi bukata cikin rayuwar mutum da mun san su mun san su wane ne dangi shi su wane ne kowayen shi daga wani gida ya fito mun sani sa'annan kuma mun san mutum ne mai gaskiya mun san mutum ne mai riƙon amana ko mun san mutum ne mai kamun kai ta ko'ina ta kowane bangare da Allah sallallahu alaihi wasallam kaman mai yace to wannan mutumin da Allah ya aiko mu wannan manzo mai girma fa da'ana ila Allah so sai ya kira mu zuwa ga Allah linu wahidahu domin mu kadaita Allah subhanahu wataala wa na'budahu domin kuma mu bauta ma Allah shi kadai wa nafla domin mu tube ma kunna abinda muka zamanto na abudu muna bauta nahnu mu wa aba'una da kakanninmu da iyayenmu min dunihi ko ma bayan Allah min al-hijarati na duwatsu da muke bauta musu wal awthan da kuma ainihin gumaka da muke bauta ba maguzanci da muke yi wannan annabi ya ya kira mu ne zuwa ga Allah dan mai waɗannan abubuwa kuma sai mu bari sai mu ce ba za mu bi shi ba wa amarana kuma ya umarce mu bi sidqil hadith da ainihin gaskiyar zance gaskiyar labari gaskiyar magana ya ce duk in za mu yin magana mai gaskiya mu daina yin ƙarya wa da'il amana kuma ya umarce mu da ba da amana cewa mu zanki ba da amana in an ba mu riƙon amana mu bar can yiwa wa silatir rahim kuma ya umarce mu da sadar da zumunci wa husnil jiwar kuma ya umarce mu da kyautata makwabtaka mu yi kyakkyawan zama da mu da makwabtanmu. Walkaf kuma ya umarce mu da kamewa hannun mahari daga ainihin abubuwan da Allah ya haramta. Ko kuma mahari su ne ainihin dangi, ‘yan uwanka waɗanda tsakaninka da su babu aure. Ko mutanen da aka gani suna aure, ko ba haka ba. mutum sai a wuri mace kuma ya aure ya wata wasu da ubansu Allah ya ce wa an ta ji ma'u bai da lokutai ne ko mutum ya aure matan baban shi kun baban shi ya rasu a ga waɗannan limi ne ne da muharramai ne maharim ne to da kamewa daga maharim ko kuma abubuwan da Allah ya haramta waddima da kuma kamewa daga jini kisan kashi ya umarce mu da mu kame kanmu daga kashe kai ba da gaskiya ba wani hana kuma ya nima anil fawahish daga aikata albasha zina kenan wa qawlin zur kuma ya hana mu daga magana karya magana kage magana zur magana da ba yi ba kar da kanzon kurigi wa akli malil yatim kuma ya hane mu daga cin dukiyar maraya wanda baban shi rasu yana karami aka bar mai dukiya ka zo ka canje mu kudi ne ko gona ce ko gida ne ko wata kadara ka canje mai a matsayinka na wakilin shi matsayinka na wanda ke kula da shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hane mu daga ainihin cin dukiyar maraya wa qatil muhsanat kuma ya hane mu daga wato kasafi ga mata 'yan baruwan katangaggu tsararru kamammun mata waɗanda ba su aikata abin da ake zargin su da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya halima daga yi musu kasafi wa amarana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu an na'budu Allah wahdahu la nushrika bihi shay'a mu bauta ma Allah shi kadai kada mu hada komai da shi wa amarana bis salati kuma ya umarce mu da yin sallah wa zakati ya umarce mu da yin zakka wa siyami kuma ya umarce mu da yin azumi fa addada alaihi umur al-islam jabar tan abi talib yake diddiga mai ya lissaba mai al'amuran musulunci da dama yace to waɗannan su ne abubuwa da ainihin annabin mai zo mu da shi fa saddaqna sai muka gaskata shi muka ce da gaske ne wa amanna bihi kuma muka ba da gaskiya da shi wattaba'na kuma muka yi biyayya gare shi alama ja'ana bihi a bisa abin da ya zo mana da shi min dinin lahi na addinin Allah fa abadna Allah wahda yace sai muka bauta ma Allah shi kadai walam nushrik bihi shay'a ba ma da komi da Allah subhanahu wataala ko guda duk gumakan nan da duwatsun nan da duk maguzancin da muke yi da don muka dakata da shi gaba wa harramna ma harrima alaina kuma muka haramta ma kanmu abinda aka haramta mu wa halalna muka halatta ma muhilla lana abinda aka halatta mu ana muka zamanto yan ladabi da biyayya abinda aka ce mu yi muna yi abinda aka hana mu muna bari yace to wannan shine abin da ya faru fa'ada alaina qaumuna sai mutanen mu suka yi kiyayya da mu suka wuce iyaka akan mu suka tsallako akan mu suka shiga cikin haƙƙin mu muka abin da muka ce muna su su kuma suka ce ba su yarda ba da azzabuna sai suka yi mana azaba suka gana mana wahala suka yi ta azabtar da mu suka yi ta ba mu kashi suka yi ta dora mana duwatsu suka yi ta ma kashe wasu cikin mu wa fatanuna an dinina kuma suka kawo mana fitina game da addinin suka jarrabe mu a addinin mu suka gana mana wahala kenan me yasa suka yi haka nan liyaruduna dan su maida mu ila ibadati al-awsana ya zuwa bauta mu kuma min ibadati llahi daga bauta ma Allah subhanahu wata'ala yanzu Allah kadai muke bauta ma amma su har yanzu suna nan kan bukansu cewa lalle sai sun maida mu ya zuwa bauta mu kuma kuma ai ba a tilas ba addini da tilas abin da mutum yake so shi zai saboda haka su bar mu mai abin mu su kuma suka iya wa an nastahilla kuma suna son mu halatta ma kunna nastahillu abin da muka kasance muna halattawa min al khaba'is na ainihin mugayen abubuwa abubuwan da suke mugaye ne kazamta ne datti ne falamma qaharuna ya ce yayin da suka yi ƙarhinmu wa zalamuna suka zalunce mu ufan ya ku a raina suka ƙuntata mu wa halu bainana wa baina dinina kuma suka yi yunkurin shiga tsakaninmu da addininmu kharajna ila biladika ya kai wannan sarki mai girma sai muka fito zuwa garinka waqtarnaka muka bibita ka ala man siwaka akan wanda ba kai ba da duk duniyar nan ba wanda za mu je wurin shi cikin mutane sai wurin ka wa rahibna fi jiwarika kuma muka yi kwadayi a cikin samun kariyar da amintarwarka wa rajauna muka sa rai Allah nuzlama cewa lalle ba za a zalunce mu ba inda ka wurin ayyuhal mal ya ga wannan sarki mai girma yace kaji abin da ya faru tsakaninmu da mutanenmu ka gaya mana ka yi mana shari'a an muna da gaskiya ka ba mu gaskiya an ba mana gaskiya kuma ka ba mu rikin gaskiya wa qala lahu najashi sai sarki najashi ya ce mashi hal ma'aka mimma ja'a bihi shin ko a tare da kai akwai daga cikin abinda ya zo da shi shi wannan annabin naku mai girma anillahi daga Allah min shay'in akwai wani abu fa qala lahu ja'far na'am sai Jafar ya ce mashi na'am akwai faƙwada da hunna jashi sai na jashi ya ce mai faƙra'ahu alayya karanta mani wannan abin da annabinku ya zo maku da shi faƙwara alayhi sai ya karanta mashi sadaran farko min kafa ya ayin sadiq ya karanta mashi suratu maryam ai ya kai labarin annabi isa alaihissalam ai ya kai ana gaya masarki ga abin da yake bari ana gaya masarki ga abin da yake bari idan ya karanta aya a ce ga abin da ya bari ko kuma gaba da ka gaya masarki ga sakon Allah da ya haifo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi kuma saboda shi ne mutane suka ba da gaskiya da Allah subhanahu wataala babaka sai sarki na jashi ya bashi da kuka Qur'ani ya ratsa shi wallahi najashi yace wallahi najashi fashewa yayin da kuka hatta dhallat lihiyatuhu har sai da geman shi ya jike da hawa wa bakat asaqifatuhu suma manya manyan fada wannan shi suka fashe da kuka inda sarki yayi kuka ba ai kaga dole kowa ya fashe da kuka ko da su abin bai ratsa su ba hatta akhbaru an su ma sai da suka jike masahifahu takardun su hina sami'u ma tala alayhi yayin da suka ji abin da Jafar ya karanta musu thumma qala lahum an-najashi sa'annan sai na ja shi yace musu inna hadha lalle wannan abin da ka karanta wallazi nafs wallazi jaa bihi isa da wanda annabi isa ya zo da shi la yakhruju min mishkatin wahida lalle yana hitawa ne daga saga guda daya bana abin da karanta din nan da abin da annabi isa ya zo da shi duka daga wurin Allah duk mahitarsu guda ɗaya ce in tariqa sai ya ce ma ya ce masu ku tafi ya ce ma mutanen maka waɗanda suka zo domin su kama waɗannan mutanen da suka yi ya ce ku tafi fala wallahi ya ce kai na rantse da Allah ba yadda za a yi la uslimu uslimuhum ilaykum ba zan dauki waɗannan mutanen in lika su gare ku wala yakadun ko wala yakaduna kuma ba za a kulla masa kaidi ba ba wanda zai musu wata magargashiya kun ga waɗannan mutanen abin da suka karanta mana ya nuna su masu gaskiya ne saboda haka babu wanda ya sai zo ya raba da su yukhatibu amr ibn al-as wa sahibihi yana ma amur dan asu da abdullahi dan abi rabi'a magana fa kharaja sai suka hito falanna faraja lokacin da suka hito qala amr ibn al-as sai amr dan al-as yace li abdullahi ibn abi rabi'a abdullahi dan abi rabi'a yace wallahi ala ataitu la atiyannahu badan ya ce wallahi gobe sai na je mashi sai na koma gobe an game da su kuma idan na je bima astasilu bihi sadra'ahu da abin da zan tumbike shukarsa da shi mana da yawan suka bada sai na halaka su zan zo musu da abin da gobe dole sai ya yarda ya mika su gari ku tare shi kawai فقال له عبد الله بن ابي ربيعه شاب عبد الله بن ابي ربيعه يقول لا تفعل kakka yarda kai kakka yi tun da kaga ya koro mu koma salin halin mu ta gida mu hakura kawai tun da kaga mutanen nan a makka ma sun gagare mu to wata kasa ma za su za mu same su da sauki cikin makka ma sun sun gagare mu mun yi mun yi su dawo addinin mu sun kiya to ya ne za a yi wata kasa kuma sai da mu fa inna lahum arhaman ta ce kakka yarda ka in ka masu abin da za a cutar da su suna da dangi suna da zumunci wa in kano kad khalafuna duk da yake sun saba mun amma abin bai kai da kake tunani ba bar shi hakan walakin asarra amrun ala ra'yi sai dai amr ya dage akan ra'ayin shi sai kai sai ya ki sai ya koma falamma kana al-ghadu yayin da gobe ta kasance قال للنجاشي سيجي من نجاشي أيها الملك يا كي سركي إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما للي سنة بدن مغانا ميجر مغا النبي كما النبي عيسى فأرسل إليهم النجاشي سي نجاشي أي كامس يسألهم ينا تنبيس عن قولهم في المسيح مضافة وغمدا النبي عيسى ففزعوا في جنسي سكذا بلدنا hankalin kowa ya tashi aka ce ashe akwai sauran rana a kan matsala ba ta kari ba shi walakin ajima wannan sulki sai dai suka yi haduwa akan gaskiya suka yi niyya akan gaskiya za su wani ka'inan ba kana duk ba abin da zai kasancewa ya kasance su dai ba da gaskiya balamma dakhalu alai yayin da suka shigo wurin sarki wa sa'alahum sarki ya tambaye su قال له جعفر جعفر ياتي مشي نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم za mu bari a cikin shi abin da annabin ya zo mana da shi game da shi uwa abdullahi shi ba Allah ne wa rasuluhu kuma shi malakin Allah ne wa ruhuhu kuma ran Allah ne wa kalimatuhu kalma Allah ne alqa ila maryam wanda ya jefa ta zuwa ga maryam ala budurwa albatuli wadda ta yanke ma duniya abin da muke cewa kenan game da annabi isa fa akhadha an-najashi yudan min al-ard sai sarki najashi ya dauko wani ice daga cikin kasa sun qala sa'annan yayi haka yace wallahi ma ada Isa ibn Maryam ma ada Isa ibn Maryam Isa dan Maryam bai tsallake ma kulta abinda ka wadi ba bai tsallake hada da wannan wannan yake ba fatanafarat bi taraqatuhu sai dai wato fadawan shi suka yamuce suka nuna kin yardar su wa qala sai ce wa inna khartum wallahi sai ko kun yarda haka ne annabi isa bawan Allah manzan Allah ne ran Allah ne kalmar Allah ne ka ko ba ku so ثم قال للمسلمين سأل يتي مسلمين idhabu fa antum shiyumun bi ardi yace ku tafi ku amintattu ne a cikin kasata wa shiyumu abinda ake ni da shiyum al'aminuna masu aminci masu kwanciya hankali bi lisani habasha da harshen habasha man sabbakum gharima duk wanda ya zage ku to gharima sai ya biya tara ko gori ba sai an sa shi ya biya tara ko wanda nan cikin gari na ji labarin ya gaya maku bakan magana ko ya zage ku ko ya ibanta ku game da addinin to sai an karbi tara gari shi to je kuma yan kasa ne man sabbakum ghaima man sabbakum ghaima ya ta maimaitawa duk wanda ya aibata ku duk wanda ya zage ku ya tama maku addinin ku sai ya biya mi tara ma ushiku yace bayan sa a ce annali dabaran min zabin cewa ina da wato wata katuwar jakka min zabin ta zinari wa ana azaitu rajulan minkum alhali kuma ni na cuta ma wani cikin ku wadabaru aljabar shine duti ma'ana ba ni son a ce ina da wani gungume man duti na zinari alhali kuma ina mi ina cutar da ku aljabal bin sani habasha abin nan duci ne da harshen mutane habasha shi ake ce ma'addaba saboda haka yace kun zaman to tamkar yan kasa ta babu wanda za a yi taba kuje kuna da yanci ko ya addinin ku sun maƙala li hashiyati sa'an yace mafadawan nashi ruddu alayhi ma hadayahuma ku maida musu kyaututtukansu da suka zo da su ku ba su abinsu ba mu bukatar su wala hajjata li biha ba ni da bukata da su wa wallahi yace na ranje da Allah la akhadha Allah minni rashwa Allah bai karbi cin hanci gare ni ba hina radda alayya mulki lokacin da Allah ya maido mana mulki na da aka karbe mani dan na taki dawowa ba cin hanci na ba da aka maido ni don haka ba za ku bani cin hanci ba kuma in cuta waɗansu mutane ba ta yi kawai sa'akaza sa'akuzin rashuwa tafi ballantana in karɓar shiwa a cikin shi wa ma a fa'an nasu fiya fa'uɗi'uhun fi ya ce tun da dai mutane suna mana ɗa to ni ma zan mai ɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce saboda haka ba abin da ba daidai ba ba zan yi abin duk abin da ba daidai ba zan aikata shi ba sai ko ba mutane ne qalat ummu salama ummu salama allati tarwiya bil qissa wacce take ruwaito wannan kissa din a lokacin bata wa manzo Allah kuma tana cikin waɗanda aka tsaye da shi to take ba da labari tace fa kharaja min indi sai abdullahi dan abi rabi'a da amr bin al suka fito daga wurin sarki maqbuhain suna waɗanda aka munana musu aka bata musu rai mardudan alaihi ma an maida musu ma ja'a bihi abinda suka zo da shi wa qamna indahu mu kuma muka zamna wurin shi bi khairi dari da mafi alherin gida ma a khairi jarin tare da mafi alherin babu هذا ما يأتي هذه وأن الرواية من إسحاق إتتي رواية من إسحاق وذكر غيره وأن إسحاق يا أم بتتيوا أن وفادة عمرو بن العاص إلى النجاشي للي سوى عمرو بن العاص يي da abokin shi wurin najashi kanat ba da badrin ta kasance bayan yakin badar wajaba ba'dhum sashen malamai kuma sai ya tattara wannan riwaya da muka karanta da wannan da take bayan yakin badar domin nan magana da ake yi tsakaninta da yakin badar wajen shekara goma ko ba gaba ne yanzu nan muna shekara ta nawa ne ta biyar yakin badar kuma yin shekara ta biyu bayan an koma madina kuma maka shekara sha uku a kai gano shekara nawa kenan ga biyar ga takwas ko kuma ga ga takwas ga nawa ga biyu nawa suka kama shekara goma to saboda haka kenan tsakanin su kusan shekara goma kuma tun wannan lokacin duk suna can tun da suka yi wannan tahiyyar suna can ba su dawo ba a aka yi yakin badar da ba da su aka muna gane wa ku to sashen malamai ya haɗa yace bi annal wasadata zuwan da aka yi habasha daga bangaren mushrikan makka kanat marratain ya kasance su biya kai da wanda muka karanta da kuma wanda aka yi bayan yakin badar walakin la asilata sai dai tambayoyi wal'ajuba da kuma amsoshin da aka bada kan tambayoyin sarki, allati zakaruwar da suka bari, an da hadarar bayanin najashi wa jafar bin abi talib, ta wakana tsakanin najashi da jafar bin abi talib, fil wafadati thaniya a cikin zuwa ne na biyu, ba na farko ba, iya nafsul asilat wal ajuba su dai ne tambayoyi da amsoshi allati zakara ibn isaqa huna wanda dan ishaqa ya ambace su a nan gurin kuma inda tilkal as'ila sanan waɗannan tambayoyin ta dullu tana nuni bi fahwaha da abinda ta kumsa anna kanat fi awwali murafa'atin ta kasance a cikin farkon daga ƙara da aka yi quddimat wadda aka gabatar da ita ilan najashi ya zuwa sarki najashi الشدة في التعذيب ومحاولة القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم الشدة تsanantawa في التعذيب أو الأذفروا ومحاولة القضاء لكم قوكرن kawo ƙarshe ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah walamma asqata al-mushrikuuna fi makidati yayin da mushrikai suka samu cikas suka samu ci baya fi makidatihim a cikin kulla makidar da suka yi wa fashilu kuma suka yi rauni fistir dadil muhajirina a cikin kokarin medo ɗan hijira zuwa kasan habasha istashaqu ghadaban sun kusata fushi wanda yake mai tsanani sun dauki kuma mi wato bacin da yawa wa kadu yatamayyazuna ghaiban kuma suka zamanto suna kokarin ma hoshewa saboda bacin sun yi kusa su washe kamar yadda Allah ce ta kadu ta mayyar zumin alfai wannan shi ake ce mami ha shi ake ce mami a ilimin balaga na iktibat yawwa ka doso wani abu na alkur'anin kuma ba a ce ka karanta ba amma da an karanta ma ya sai ga ya yi kama wa kadu ya tamayyazuna ghaibun Allah ya ce takadu tamayyazu min al-ghaiz kaga ba aya bace amma mi sai aka kwaikwayi aya fashtaddat darawatuhum tsara ta tsananin adawarsu da cutarwarsu sai ta tsanani wanqadu ala baqiyatil muslimin suka wanqadu suka kuhadu akan sauran musulmi wa maddu aydiyahum suka mika hannayensu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisu'i da mugu wa zaharat minhum ta bayyana daga wurin su tasarrufatun waɗansu aikace aikace tadullu waɗanda suke duniya ala annahum aradul qada ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam cewa sun yi nufin kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam liyasta silu judural fitnati domin su ainihin tumbuke su cirike tushen fitina a tunaninsu allati aqaddat mafajahum wadda ta hana su kwanciya ta hana samun kwana da hutawa hasaba zamin gwargwaron tunaninsu ma'ana wane ne farkon wanda ya zo da abin da duk suka shiga cikin wannan damuwar su manzo Allah ne to suna ganin yanzu kamata ya yi yunkurin kashe shi kawai in an kashe shi kenan amma bin nisbati lil muslimi amma game da musulmi fa innal baqina minhum lalle wanda zu a cikin su fi makkata a cikin garin makka kanu qalilina jiddan sun kasance yan kadan ne kwarai domin 80 da wani abu sun tayi ina kusan gomiya tara sun tayi da sun tayi habari to kaga kenan mutum nawa ya rage don mun ce mutum ɗari da wani abu ne waɗanda suka shiga musulunci ko to kaga kaɗan suka rage waɗanda suka tafi su yi jira sun sun yi waɗanda suka zanna makka to waɗannan waɗanda suka zanna makka ɗin sun kasance yan kaɗan ne wa kanu kuma su ma sun kasance in ma zawi sharafin ko dai masu ɗaukaka ne wa mana'atin masu kariya ne aw muhtamina ko kuma waɗanda suke wato suna da kariya ne bijiwari ahadin da ainihin amintarwa wani daga cikin mutanen makka amma dai mutum ne mai daraja ba ya tabuwa kai tsaye ko kuma yana da tsaro ko kuma yana da wanda zai kama mashi su kare suka yi saura cikin garin makka kuma zalika duk da haka kanu ya kuma na islamun suna goyi musulunci su wa yabta'iduna kuma suna yin nisa an a'yunik bughati daga wato idanun azzaliman bi qadri imkan da gwargwadon iko walakinnahum sai dai su ma hadhihi al-halqa tare da wannan takazan din wal hazar da tsoron lam yuslimu kull lam yaslamu kull salama ba su tsira ba dukkan tsira ba su samu cikakken zaman lafiya ba walƙasfi waljawar da zalunci da kama karya duk ba su kogota ba duk da haka nan da saboda ya riga an san sun musulunta kuma din da ake ibada ta ainihin maguzanci da arnanci ba a ganin su wurin wa amma rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ba ma shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam faqad kana yusalli ya kasance yana sallah wa ya'budu Allah kuma yana bautan Allah amama a'yunit tuba gaban yana da waɗannan yan kama karya din wa yadullahu sirran kuma yana ta addu'a a boye ko yana kiran mutane a boye wajaran kuma a bayyana madina la yamnahu an dalika ma in babu wani mai hanawa da yake hana shi daga wannan wala yasrifu anhu shay'un kuma babu wani abu da yake kaudar da shi daga yin wannan abu ibkana zalika domin wannan ya kasance min jumlati tablighi risalatillah daga cikin jumlar isar da sakon Allah subhanahu wataala منذ أمره الله تعالى تند الله سبحانه وتعالى يوم الجيش قوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فتساجي قسيا دا أبن دا أكباك أمرني كورا متاني قسيا بابو تقوى سي الله babin kowa sai Allah babin dokar kowa sai ta Allah ka gaya musu wa a'rif anil mushrikin ka kauda kanka daga mushrikai kamar tsoron su ba abin da za su yi maka wanda Allah bai maka ba ka ci gaba da fara mu mutane gaskiya to tunda aka yaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta gayin gaskiya amma su sabon shi yana ba su hakuri yana lallaba sai yana cewa su yana hankali wa bidalika kana yumkin lil mushrikina da haka ne mushrikai ya zamanto suna iya an ya ta'arrazo lahu su tari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan arado in suna so su tare gaban shi su ma abin da suke so walam yakun fi zahiri kuma babu wani abu a zahiri ma yahulu bainahum wa baina ma yuriduna abin da zai shiga tsakaninsu da abin da suke ne babu wani abu da zai hana su illa ma kana lahu sallallahu alaihi wasallam sai dai abin da ya kasance na manzala sallallahu alaihi wasallam min al-hishmati na ainihin jin kunya da ke ga annabi al-hishma shine jin kunya wal waqar da kuma natsuwa da cika gaba da ke ga manzala sallallahu alaihi wasallam kowa ne ne kai annabi sallallahu alaihi zai cika maka gaba ka yi ya maka farjini ka ji haiba ka rasa yadda za ka yi shi Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama wannan wa ma kana li abi talib sannan kuma ga abin da ya kasance ga abu talib min ad-dimmati na ainihin alkawari wal ihtiram da kuma girmamawa wa ma kanu yukhalifunahu bas wa ma kanu yakhafunahu da abin da suka zamanto suna tsoron shi min magabbati su'i tasarrufati na sakamakon mummuna aikace aikacensu da in suka taba rayuwar shi fa to makka tana iya rikicewa wa min ijtima'i bani hashim alayhi da kuma tattaruwan bani hashim akan su duk suna tsoron wannan abin ya faru illa anna kullu zalika sai dai dukkan wannan lam ya'ud lahu atharuhu al-matlub wato tasirin shi da ake nema bai dawo garin shi ba fi nufusi ma cikin zukatan su ma'ana wannan bai tada masa hankali ba suna yi suna min suna sala suna da bacin gaci suna tuna wannan kuma suna min suna mantawa da shi haka suke tafi su tuna waɗannan abubuwan da za su iya hana su kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan kuma sai su mance kuma saboda tsananin adawarsu ce ka yi zami da abin da ma za a yi haka suke tanki id bada'u tun daga sunan sun fara yastaftuna bihi suna ainihin ko oho da shi منذ شائعوا tun lokacin da suka ji bin hiyaru kayanihim alwatani da rubucewan wato taron su na magudanci karfin da ke gare su na magudanci tun da suka ji cewa lalle ba karfin su na neman karewa wa za'amati diniya da kuma shugabancin su na addini tun da suka hango cewa ba ƙarshen shi ya zo amama da'awatihi sallallahu alaihi wa sallama a gaban da'awan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa mimma rat- rawat lana kutubus sunna was sira malam yace daga cikin abubuwan da littattafan sunna da sira suka rawaito mun min al ahdath daga abubuwan da suka faru allati tashhadu al qara'in wanda alamomi suke yin shaida bi annaha waqa'at cewa lalle sun faru fi hadhihi fatra a cikin irin wannan lokacin da garin Makka ya kamar ya kama da wuta anna utayba ibn abi lab lalle utayba dan abi lab ata yawman ila rasulillah wata rana ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce ana akfur bin wan najmi idha hawa ni na kafirce da wannan karatun da kake kana cewa wannan jimi idan hawa ni na kafirce mashi wa bil ladhi dana fatadalla kuma na kafirce da da dadin nan da kace summa dana fatadalla shi ma ban yarda da shi ba thumma tasallata alaihi bil adha sa'annan ya shiga cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya matsa mashi a cikin cutarwa wa shaqqa qamisahu ya kama rigar manzala mai daraja ya kece wa tafala kuma ya tubi da toba miyo fi wajihi sallallahu alaihi wasallam a cikin fuskan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam illa anna al-busaqa sai dai tofin da yayi lam yaqa alaihi bai kai ga fuska annabi sallallahu alaihi wasallam kasa ya baki amma shi da niyyar ya je ga fuska annabi sai Allah ya hana وحين إذن ألوكة نندى عليه النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم يمشى على الدعاء وقال من ذلك اللهم سلط عليه كلبا من كلابك Allah ka sallada mashi kare daga cikin karnukanka ka hada shi da wani kare wata dabba daga cikin dabbobinka ya Allah wa qad istujiba du'a kuma sai Allah ta'ala ya karba addu'ar manzo Allah waƙar kharaja utaybatu shi utayba din nan zaman ka ne ga annabi domin ƴaƴan maza su ci to ya ta itra dalika bayan haka ta faru bayan ya yi wannan cin mutunci kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi shi da addu'a ya fita fi nafarin min quraish a cikin wasu jama'a na qurayshawa ayari an yi ta falamma nazalu bi sarqa'i min ash-sham lokacin da suka shida wurin da ake cewa sarqa a kasar sham tafa bihim al-asad tilka al-laila a wannan dare sai zaki yazo ya take wayansu cikin wannan daren kare ya dawo daga cikin karnukan Allah wajala utaybatu yaqulu sai utayba ya kama cewa ya waila akhi yana cewa wayo ni wayo kaina dan uwana huwa wallahi akin yana cewa kai wannan zaki ni za ta yi wa kama da a muhammadun alayya kamar yanda annabi muhammad ya mana addu'a qatalani wa huwa bi makka ya kashe ni yana makka wa ana bi sham na kashe ni yana makka ne kuma ina ina ina kasar sham thumma ja'aluhu bainahum mutane da sun yi kwana ta da su sai suka sa ya tsakanin tsakiyar su suka ce sai mun ga yadda za a zaki zo ya ci ta wala mumin hauli da suka yi kwana gefen shi suka tsare shi walakin ja al'asadu sai dai zaki ya riga ya zo wata kabbahu milai ya tsallake su zuwa gare shi wa tsaga marasau ba tsaga marasau ya canye kan shi cire kan gaba ɗaya addu'a ta karɓa Gobe wani sai ka ce ka kafar da Al-Qur'ani, an ja ne kai ka san. Amma ka zo kuma kana zagin annabi, ka keta mai riga ka mai tauri, wane ne ka Kakurin ya kai ƙarshe, kakurin shi. Waɗanda daga cikin irin abubuwan da suka faru ne ga ainihin mutanen da ba su ba da gaskiya da annabi ba, sallallahu alaihi wasallam da irin cutar wanda suka mace wa mina ma yace daga ciki ma zukira abinda aka faɗi cewa anna uqba ibn abi mu'ayyid lalle uqba da abi mu'ayyid wa fi ala raqabatin sharifa ya taka wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai daraja wa huwa sajin ala ni manzon Allah yana sujada hatta kanat aynahu tabruzani har sai da idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kusa su hito shi ya yi sujira zo ya taka wuyan annabi su da ƙarfi wa mimma ya duru daga cikin abin da yake nuna dai cewa lalle an suqatahum ala an suqatahum kanu yuriduna qatlahu sallallahu alaihi wasallam kan cewa lalle waɗannan azzaliman makka din suna so su kashe manzon Allah ma rawahu ibn isaq abinda da isaq ya rawaito shi ana abdullahi bin amr bin al-as daga Abdullahi da Amr dan Al'ar wannan dan wancan ne kare yace hadartuhum na zo wurin su na halatto su wa qad ijtama'u fil hijr sun tattara a cikin min hijr sun tattara daidai mi daidai wannan hijri Isma'ila din wannan yar katanga dake cikin Kaaba wanda ita ma da cikin Kaaba ne wa zakaru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka bari sunan manzo Allah suka yi ta tattaunawa a kan shi aka yi ta zance aka yi ta magana kan manzan Allah. Wa ƙalu sai suka ce, Na ra'aina mitla ma sabarna alayhi. Ba mu taba ganin irin abin da muka yi a kan shi ba min amri hadar rajul. Kaman al'amarin wannan mutumin tun da muke ba mu taba haƙuri a kan wani abu da ya dame mu ba. Kaman irin wannan. to abin da ya dame mu in ya dame mu muna samun maita mu dauki mataki a kan shi amma wannan ba gashi ga abin da yake ba la kasaban na minu ala amrin abu mun yi hakuri da shi akan al'amari wanda yake mai girma fa bainahum kadhalika to suna nan kamar haka in tala rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hito ya bayyana daidai inda suka dinge shigo shi ma fa aqbala yamshi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho yana tafiya hatta salama rukuna an da ya kama ya taba rukun mana wannan ginshita thumma marra bihim qa'ifan bil bayt sanan manzala sallallahu alaihi wasallam ya wuce da su yana da wafi ga dakin Allah suna nan fa gamazu bi ba'd al qawli sai suka tunguri manzala sallallahu alaihi wasallama da wata magana فعرفت ذلك سينا غاني wannan في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم cikin fuskar manzala sun naga bacin rai falamma marra bihim athani a lokacin da ya ƙara wucewa wurin su famazu sai suka ainihi zungure shi suka yi mai gamsu bi mitliya da irin ita wannan magana fa arabtu zalika fi wajhi abdullahi yace sai na gane wannan a cikin fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam thumma marra bihim thalitha sa'annan ya ƙara wucewa karo na uku fa famazuhu bi mitliya suka ƙara nuna shi da irin wannan magana ba waka ba sai manzo Allah ya tsayi yana cikin tawabi sai ya tsaya thumma qala sannan manzo Allah ya ce atasma'una ya ma'ashara quraish shin quraishawa kuna saurare na da kyau amma wallazi nafsi bi yadihi yace ku saurara na rance da Allah wanda rai nake ga hannun shi laqad jitukum bizafi lalle na zo muku da yanka na zo muku da abin da zai yanke da abin da zai dakatar da wannan duk shirman da kuke yi abin da nazo da shi zai dakatar da duk wata botan da ba ta Allah ba fa aqadatil qawmu kalimatahu sai mutane suka kama abin nan ba aka zatil qauma kalimar maganar manzala sai ta kama mutane hatta ma min rajulun har sai da yake babu wani mutum cikin su illa ka annama ala rasi ta'irun waqi sai da ya zamanto akan kamar dai akan kan shafai ne tsuntsu wanda ya wani kowa ya ci hatta inna shaddahum fi kai har sai da ya kai ma mafi tsananin adawar su game da manzala la yarfa'uhu bi ahsani ma yaji lalle yana kalla annabi sallallahu alaihi wasallam da mafi kyawun abin da ya samu wa yaqulu na ta in sarf yana ba manzo Allah gori da Allah ki ayi hakuri a bayan an zanna ana shirin a ganshi a cuta mishi wannan kalmar ce kada ya masu laqad jitukum bidrak kawai yake nan wanda ma ya saba zagin shi ya ci mutuncin shi zai da Allah ayi hakuri a miki ba mu karawa ya abul qasim ya kai baban qasim wa wallahi ma kunta jahulan yace na yace na rance da Allah kai ya rasulullahi ba kasance jahulan ba kasance wanda aka ba sani sananne ne to da ka ya furi wa mukara falamma kana al-ghad yayin da gobe ta kasance kuma ishtama'u kadhalika yadhkuruna amru sai suka kara tattaruwa kamar da yaka suna faɗin lamarin shi ittala alaihim sai gashi ya leko gare su wasabu ilayhi wa thabata rajulin wahidan kawai sai suka tashi zuwa gare shi irin tashi tashi na mutum guda kawai gaba ɗaya tare aka tashi wa hadu bi suka kewaye manzo Allah qala qad ra'aytu rajulan minhu yace lalle na ga wani mutum daga cikin su aka da bi majami'il da'i yayi kamu da matattarin mayayin shi nan inda mayayi bai tattaruwa nan ya rike shaki shi wa qama abubakar duna abubakar ya tashi koma bayan shi wawa yabki yana kuka wa ya kula yana cewa tattatuluna rajulan an ya kula rabbi Allah kin za ku kashe mutumin da ya zo muku yana ce muku Allah shi ne mahalicin shi kawai sai ku kashe shi kun man sarrafa a nan sa'adar sai suka juya suka tafi su qala ibn amr dan amr yace fa inna zalika la ashaddu ma ra'aytu quraish yace lalle wannan shine mafi tsananin abin da naga quraishawa na numin sun samu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qattin da ban taba ganin ranar da suka musguna ma annabi sallallahu alaihi suka ci mutunci shi maka ba wannan ranar in za mu lakhasan wannan ya kare a takaice wa bi riwayat al-bukhari a cikin riwayat imam al-bukhari an urwa ibn zubair daga urwa dan zubair Ƙare ce, Sa'altu ibn Amr ibn al'af, na tambayi ɗan Amr ɗan al'af, akbirni bi a shaddi sha'in sana'ul mushrikuna bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba ni labari da mafi tsananin abinda mushrikai suka aikata shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Ƙare ce, bainan nabiyu sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi hijril ka'aba yana sallah a cikin ɗakin Ka'aba in aka bala Uqba ibn Abi Mu'ayth sai Uqba da Abi Mu'ayth ya taho wa wada thawbahu sai ya ji tubabin shi fi unuqi a cikin wuyan shi fa khanaqahu khanaqan shadida sai shaki Annabi sallallahu alaihi wasallam shakewa mai tsanani ba aqbala abubakar sai abubakar ya taho hatta akhadha bi mankibayhi an sai da ya rike wato kafadin shi wa dafa'ahu an nabi sallallahu alaihi wasallam tunfure shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya karanta taqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah shin za ku kashe mutumin da yazo yana ce maku Allah ne malikin shi wa fi hadithi asma'a a cikin hadisin asma'a fa atas sarifu ila abubakar sai mai neman gudunmuwa da agaji ya zo wurin abubakar yana ƙara wa ƙara ce adrik sahibaka ya ce ka je ka iske ka iske abokinka ba kharaja min indina asma'u ta ce sai abubakar ya to daga wurinmu wa alayhi qada'iru arba alhali akan shi akwai qada'ir wato kullun gashi guda hudu ya kukulla gashin shi guda ya kafa shi guda hudu hanku shi ne tsadaya ko wa kharaja wa ya yaqul sai to yana cewa taqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah shin za ku kashe mutum dan ya ce allah shine maliki na wala wa anhu sai suka shagala daga barin annabi sallallahu alaihi wasallam wa aqbalu ala abi bakr suka tinkara abubakar wa raja ilaina sai ya dawo wurin la tamassu shay'an min ghadairihi illa raja minna ba za ka taba wani abu daga cikin wannan gashin nashi da ya kukulle ba illa raja a ma'ana sai ya dawo tare da mu ma'ana suka same su kai kyabu in ka taba jikin shi kawai sai ba da yasi saboda ya buku kenan akwai riwayar da suka riwayar da tace an kyala annabi akwai riwayar da tace kuma da aka kyala annabin shi aka nufa wallahu ta'ala waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwa waɗanda suka faru a shekara ta biyar yayin da mutane suka ta hijira suka bar makka suka ta habasha aka raga mutane kadan aka ci gaba da azabtar da su sai islamu hamza ta radiyallahu anhu musulunta hamza Allah ya kara mashi yarda khilala hadha al-jalb al-mulabbat a cikin irin wannan yanayin wanda yake mai tsanani bi guyumi zulmi da ainihin hadarin zalunci والعدوان لكما قتل إياك ظهر برق أضاء الطريق sai wani haske ya bayyana wanda ya haskaka hanya wata walƙiya ta bayyana wanda mai ya kadul barku ya tafi abu sarrafa ƙasan ana cikin duhu ana ruwan sama ga hariri ana ruwa an yi kubir da lokacin da aka yi walƙiya ko ɗakin kane sai ka ga abin da kake nema amma ana abu tsakiyar gida baka ganshi ba da an yi walƙiyar nan sai ka ga to an yi walƙiya walƙiyar da ta haska ka hanyar addinin musulunci ko islamu hamza ta shine musulunta hamza ibn abdul muttalib na abdul muttalib aslama ya musulunta ne fi awakil sanati salisa min an-nubuwa a ƙarshen shekara ta shidda ta annabta والأغلب zance mafi rinjaye annahu aslama ya musulun da bishari da hijja a cikin watan da hijja wa sababu islami mabalin musulun da shi anna abajan lalle abu jahi marra bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawman wata rana inda safa a wurin dutsen safa fa hadha sai cuta mishi ya cuta ma annabi wa nala minhu kuma ya musguna ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakitun yayi shiru la yukallimu ba ya masa magana kuma darabahu Abu Jahl bi hajar sa'annan Abu Jahl ya bigi manzon Allah da duci girasi a cikin kanshi shaddahu sai mai roci hatta nazafa minhu damu har sai da jini ya zuba manzon Allah ne bai ce mai koyi ba tun man sarrafa hannu sa'an da ya taibar manzala ila nadi ƙurashin ya zuwa dandalin ƙurashin da suke zama inda alkaba ce wurin ka'aba wa jale sama'ahum sai zanna tare da su wa kanat maulatu li abdullahi bin jur'ada ko wata intacciyar bawa ta abdullahi bin jur'an ta kasance fi maskarin la a cikin gidanta ala safa wanda ke can saman dutsen safa tara zalika tana hango abin da ya faru tsakanin manzala da abuja wa aqbala hamzatu min al-qanas sai ga hamza ya dawo daga farauta mutawashshihan qausahu yana mai rataye da takobin shi ko kuma kibiyar shi wanda yake ta farauta da ita fa akbaratu al-maulat sai ita wannan intacciyar bawa ta Abdullah bin Juda'an ta baya labari bi mara addabin da ta gani min Abijan daga Abijan fa ghadiba Hamza ya Hamza rai shi ya baci Hamza lokacin ba musulmi bane wa kana azza fatan fi quraish kuma ya kasance shine mafi mafi darajar matashi cikin ƙwarishawa wa shaddahu shakimatan kuma shine mafi tsananin matashi wurin mi wurin tsananin ƙarfi fasara da yasa sai ya hito yana sauri yana tafiya da gaugawa lam yaqif bai tsaya ba li ahadin ga wani mu'addal li abi jahl yana neman abu jahl idh laqiyahu a idza laqiyahu idan ya gamu da shi ko an yuqi abi yayi alkawari ga Abu Jahl cewa lalle in ya gamu da shi an yuqi abi sai ya mai aika aika shi kowa ya ce ya taba annabi sai ya rama mashi duk da bai shiga musulunci falamma dakala almasjida lokacin da ya shigo masallaci kama ala rashi sai ya tsaye ga abin nan akan Abu Jahl wa qala lahu yace mai ya busfar rasti ya ce kai mutunan banza kalma ce ta zaki tashi tubu na asu kai ne aka ce kana zagin dan nan wani wa ana ala dini shi kuma ni ina kan addini shi ka zage shi sun ma darabahu bil qaws sannan ya daga kibe shi fada ma abuja daga kai ba shajja mai rotsa mai kai shajjatan munka mugun rotin kai ba tsara rijalun min bani maslub sai waɗansu mutane suka tashi daga cikin bani maslub hayyin hayya abijan waɗanda suke unguwa abujan ta unguwa su ne wa tsara bani washim hayya hamza su ma waɗansu mutane su ma na bani washim su ma suka tashi waɗanda suka yi unguwa su dangin su hamza ne وقال أبو جهل سي أبو جهل يتي دعوا أبو أبو أبا أمار وقال أبو أمار جالش فإني سببت ابن أخيه سببا قبيحا yace domin na zagi dan dan uwan shi zagi mummuna ku bari ki kakuta ni na fara kakuta da yake tsakanin ni na fara kuma ya rama wa kana islamu hamza musulunta hamza sai ya zama to awwal al-amri farko al'amari ana fato rajulin kishin wani mutum kuma matsayin kishin kabila aba an yi hana maula mutum da yake yarda da a wulakanta mai gidan shi kenan ya musulunta ne saboda kariya gawa kariya ga manzalar sallallahu alaihi wasallam da dan dan uwan shi kuma shaqqa Allahu sadra musa na Allah ya gode kinte shi fastamsaka bil urwati al wuthqa sai ruko da igiya mafi aminci واقتر به المسلمون واعتز به المسلمون musulmi suka samu izza da shi ayyama ci zazin cikakken izza Allahu ta'ala alam abinda muka fara dai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya zauna Allah samu jara ba mu lafiya da abinda lafiya ta kace goban Allah ya kai mu akwai gayyata addu'a wanda ya samu dama addu'a ta al-qunut sahaba da sai kai ko kuma ayi ma kasa da gari addu'a alkunutun nan abu ne bayi da mutane a zan zuwa domin muna da matsaloli cikin rayuwa muna da matsaloli da yawa kuma addu'a Allah subhanahu wataala ya yi umarni da ra'ayinta manzo Allah ya koyar da mu irin haka qunutun nawazi abubuwan da suka shi daga mutane lokaci bayan lokaci ya kamata a zan su ana roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo sauki amma mutane sun mera kamar wani abu ne na siyasa ko kuma wani abu ne na harkar mulki ko mutane ba abun mun mu gaji da addu'a addu'a ka ba dai take da addu'a da umma sai kadai ba ka isa kanka amma ka je cikin al'umma ya addu'a duk abin da aka ruga din nan haka kake to in kai ko wani abu kana so kai ma Allah ya ko wani kai kyali a ce shi ne din naci bai kamata a ce mutum ya gaji an taba gajiya da addu'a ko me yana gajiya ba kullum ake ba sai lokacin zai sharaban da aliki irin wannan wata an yi wata an ma yi wata biyu wanda ka kenan ko ma kullum ne addu'a ba ce roƙon Allah ne wani wani cewa a rage ta saboda dawowa take wani ta ce dawowa take wani wa za ta dawowa shi ne bai ce wata tsinuwa ce ake ce kawai ya jana cewa alkurut kaskantar da kai ne dukawa ne ake ma Allah ma na ta gina ba ta da bambanci da sauran adoyi bambancin ta kawai ta cikin sallah ake yi kowane lokaci a yi sallah a roƙi Allah subhanahu wata'ala ya kawo sauki ya kawo rangwame ya kawo lafiya da zaman lafiya ya kawo arziki da wadata shi ne kawai mu magarinmu mu kanmu mu unguwanninmu mu makasanmu da al'ummar mu gaba daya ne kawai ba na saboda haka a dage a zan zuwa yamma yadda muke hakuri mu je makaranta mu je kai kamata ba zan yi hakuri duk lokacin da aka gayyace mu to mu je kanmu muka ba wani muke ba cikin addu'a nan ana alƙulun kun ji ana faɗin suna wani mutum a ce shi yake karewa ƙasa ake magari ake musulmi ake ake na kanmu muke ma ba wani abu ne na na ka ce a da wani ake goyon bayan wani kowa muke ma addu'a Allah subhanahu wataala fatattu Allah ya gyara su dan ta da Allah ya shirye da su su dawo su ci gaba da rayuwa cikin mutane mutanen da suke cikin karkar suke cikin fargaba waɗanda yan ta da suka dame su Allah ya raba su da tishi addu'a da ake ce talaucin da ke cikin ƙasa Allah ya raba mu da ke kawo mana arziki Allah ya sa mu dace saboda haka da Allah ai kokari a ranta kwanan baya mun yi niko tsohon guda ne ma mutane da basu to ya kamata gari mai al'umma haka da yawa ce an zo yin addu'a ba kowa Allah ba muna ce mai man gaji to shi ma manzo Allah ya ce Allah ba zai gaji ba sai kun gashi shi da ma ba ya gaji saboda ka ba ana nihin shi ma gaji a kun gashi sai ya dakatar da abin da ke mu a ce komi wa magajiya da shi sai sai addu'a kuma addu'a nan gaba ɗayanta da zuwan da yinta bai wuce awa guda in kana so ba sai ka je daidai lokacin da za a wara ba ta wuce minti goma an gama shi ke nan kuma sai wani lokaci saboda haka mai hakuri mu zanci halarta wurare ne na alkhairi taruwa al'umma Allah subhanahu wataala yana son haka Allah ya karba mana Allah ya samu dace da tsarin duniya da lafiya Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci wanda muke karantawa Allah ta'ala ka sa ya amfani mu duniyar mu da lafiyar mu marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya suna nan ko suna gidan suna jiya ko suna likita Allah ka ba su lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa su muta Allah ka hada mu da su gida aljanna Allah ka ba mu aiki mai albarka ka ba mu kasuwa mai albarka Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando Allah ka haɗa kan mu ya Allah ka raba mu da rabo ka ya Allah Allah ka sa mu sojunan mu ya Allah Allah ta'ala ka raba mu da jahilci ka raba mu da kafirci ka raba mu da munafici da zalunci ya Allah ka raba mu da dukkan mu bayan halaye ya Allah Allah ka hada mu da ciyawawan halaye ya Allah Allah ka jiro mu ya Allah Allah ka biya mana bukatun mu ya Allah Allah gurace guracen da muka sa gaba na alkhairi Allah ka sa mu cin musu ya Allah abinda muke nema wurin ka Allah ka ba mu ya Allah wuya tara muna ya Allah ka sauƙaƙa ya Allah abubuwan da suka yi wahala suka yi tsanani Allah ka mu saukin su ya Allah Allah ka ba mu damuna mai albarka, Allah ka ba mu cibaka mai albarka, Allah ka raba mu da yunwa, ka raba mu da yunwa Allah, Allah ka raba mu da yunwa Allah, ka raba mu da rishi ya Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين